أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تاتي لنا بالظفر بسم الله الرحمن الرحيم وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدي إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا babun da ya hana mutane su ba da gaskiya da Allah iz ja'ahumul huda sanda shari'a ta zo masu ba abun da ya hana su shari'a illa an kalu sai dai cewar da sun kai abathallahu basharar rasula yanzu yana yiwa a ce Allah ya aiko mutum ya zamo manzo an karon rasula li'annahu bashar sun yi musu manzo ya zama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba dan komai ba saboda shi yana mutum man kana basharan la yastahiqu an yakuna rasulan a ganin su duk wanda yake mutum to bai cancanta ya zamo manzon Allah amma ga duci da komi sun ce mishi Allah to amma shi mutum har shi zamowa ce mafi girman halitta wai yayi kaɗan ya zamo manzon Allah wallau kana fil ardi mala'ikatun yamshuna mutma'innina lanazzalna alaihim minas sama'i malakar rasula kullum ce masu law kana fil ardi mala'ikatun yamshuna mutma'innina da cikin ƙasa ya kasance mala'iku ne ke cikinta ba ku mutane ba a ce mala'iku ne ke tafiya suna nace a cikin ƙasa to da in za mu aiko manzo to mala'ika za mu aiko masu da da mala'iku ne a cikin ƙasa nace suna tafiya lanazzalna da mun saukar da malakan mala'ika rasula ya zan manzo alaihim gare su mina sama'i daga sama a yi laukalar mala'ikatu da mala'iku sun zama ya nuna al'arda su ne ke zaune cikin ƙasa na'am to da ta yi kyau la'arsal na ilaihim da sai mu aiko musu rasulan manzo min jinsihin mala'ika irinsu walakin antum bashar sai dai ku da rigimar ku mutane ne sakantum al'arda ku da kuka zauna cikin ƙasa fa kaifa ursulu ilaykum malakan ya zan aiko muku mala'ika la ursulu ilaykum illa basharan mislakum ba zan aiko muku kowa ba sai mutum irin ku liyumkinakum mukhatabatuhu wal fahm minhu dan magana da shi da fahimtar daga abin da zo da shi yayu gare ku inda an sauko mala'ika ya za ku yi magana da shi ya za ku fahimce shi to kuma za a yi bayani nan gaba cewa da ma mu aiko mala'ika to ba ku iya mu'amala da shi sai an aiko shi cikin suran mutum to in kuka zo kuna magana da shi shin mutum ne ko mala'ika ba ku iya ganewa قل كفي بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا قل مسو كفي بالله شهيدا Allah ya isa mai shaida bai ni wa bai na kuma tsakanina da ku mai shaida cewa shi ya aiko da zuwa gare ku ne manzon shi ne. Innahu Ubangiji kana ya zamo khabiran macikin sanin zahiri da baɗini basiran shine macikin khabiran macikin san da baɗini basiran masani da zahiri wato Allah ya san zahiri ya san baɗini bi ibadihi na bayin shi aliman bi bawaɗinihim wa zawahirihim Allah masani ne da abin da ya ɓoyu ga bayi da abin da ya bayyana gare su wa huwa qala fi suratul an'am Allah ya faɗa cikin suratul an'am yace walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan walalbasna alayhim ma yalbisun da mun yi manzo ya zamo mala'ika zuwa ga mutane laja'alnahu da mun sanya shi rajulan ya zamo mutum ga zahiri kamar su mahallul ishkal inda rikici yake lam ya'lamu ba su sani ba halin rajul malakun amla shi mutumin da an ka aiko masu amma haƙiƙa mala'ika da cikin suran mutane to ba su ganewa shi mala'ika ne ko ba mala'ika ba la'annan Allah domin Allah lau anzala malakan da a ce ga kwatanci ya saukar da mala'ika zan manzo zuwa ga mutane laja'alahu da ya sanya mala'ikan nan ala surati rajulin ga suran mutum to ko cikin nan mutane da yawa wanda za gani sai ka rena shi sai ka mishi wulakanci sai ya zama ba mutum ba ne aljani ne sai ya halaka mutum ko ko ba mutum ba ne rauhani ne ko ba mutum ba ne mala'ika ne ya hito da suran mutum shi sakakka yadda ka wulakanta mutum saboda gane-gane da kake mishi baka san ajiya Allah ba in za a yi ma shehun cota gayya ta noma yakan yi hudu ba ce to idan kuka je kowa abin da ya kai shi shagaltu da shi ba ruwanku da kowa saboda wasu ba irin ku ne ba yana nuhi wasu ba mutane ba ne sun dai shiga surar mutane su ba su hidima su samu albarka wa man yahdillahu fa huwa al-muhtadi wa man yudlil falan tajid lahum awliya min duni wa nahshuruhum yawm al-qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa ma'awihum jahannamu kullama khabat zidnahum sa'ira akwai wata ziyara da muka je Morocco fas garin Shehu Tijani to an cika an cika kai da ganin wasu mutane sai ka ji hankalinka bai natsu ba hankalinka ya tashi za mu shiga wani makeken ɗaki sai ya halifa alhaji ibrahim ya ce to wallahi mutum shi hankali kashi haɗi ƙaya kaga mutanen gada har ganiwa ne to wallahi mai lallaba a gama taron gama rabu da su lahiya saboda wani za a gan shi kai da gani hankalinka bai baka cewa anya ko wannan mutum ne to kuma ko ba dan mutuntaka ba ko zaba ba mutum ba wani mutum na da martaba in ka taba shi ko shi bai ji dahi ba martaba shi ba za ta kyale ka ba to shi yasa da kai da kowa salaman salaman ko mutane ne zalla ka ɗauki mutum mai girma kai ta girmama shi daga baya wulakanta kai ne ka watsar da shi ya yi sauƙi bisa ga kai ta wulakanta mutum sai can wani lokaci ya bayyana mai girma ne gare ka kunya za ka ji ko ko wata bukata ta rayuwa ta gitto ba mai biyan ta sai shi Allah ya sa abin hannu ne to haka sai ka ji kunya amma dan ka mutunta mutum ya tabbata ba mai mutunci ba ka da wani nauyi nashi zaka tsakaninka da kowa aminci salaman salama wa man yahdi Allah duk wanda Allah ya shiryar fa huwa al-muhtadi shine shiryayi Allah ya shirye da mu wa man yudlil wanda ko Allah ya batar falan tajida lahu awliya lahum awliya ha abada baka samu masoya gare su ya hadunahum da za su shiryar da su min dunihi ko ba bayan Allah sanan wana hashuruhum za mu tara su yawmal qiyamati gobe qiyama ma shina ala wujuhihim suna tahiya bisa huskokinsu ba bisa ƙafafu ba umiyar suna makahi wabu kuma suna bebaye wasumman suna kurame sannan kuma a wahu makomarsu jahannamu shine wutar jahannama kullama khabat ko yaushe sakana lahabu ha tabbuce shine bila ta tannatsu zidnahum sai mu ƙara musu sa'ira ai talahuban washtalan sai mu ƙara hura musu wutan nan zalika abin da ya sa muka yi masu haka wannan jaza'uhum shine sakamakonsu saboda bi annahum su kafaru bi ayatina sun kafirce mu ayoyinmu wa ƙalu suka faɗa munkirina lilbasi suna musun tashin kiyama suka ce a iza kunna izaman yanzu in mun zamo ƙasa wa rufatan rududugaggi a ina yanzu mu lamabusuna abun tayawa ne halkan jadida wata halitta sabuwa wai suna nuhin aibayiwa wanda ya zo ana zaune ɗauko ƙashi rududugagge sai ya zo ne manzo Allah haka yana murmusa kai yanzu kana nuhin Allah zai koma ta da wannan ƙashin da rayuwa zama manzo Allah ya ce Allah zai ta da shi kuma kai ya sa ka wuta أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا الله أولم يروا بس سني بأن الله الله الذي خلق السماوات والأرض وأن أهل تسمي دكسي ما عظمها ترى جرمانسو ما عظمه ما ترى جرمانسا ما دكسي أبدا da ke ciki to ba san shi Allahn da ya halicci waɗannan ba daga wani abu ba ƙadirin ba san mai cikakken iko ba ne ala an ya haluka mislahum ya halicci mutane irin su yanzu ko makere ka iska ya yi lauje sai ya ce maka in na narke shi zai iya koma wani sai ka tsaye ka ce wai ƙarya yake yi kaga ai sake wani wanda yake yayi ya yi sauƙi bisa ga yin wani wanda ba wani wuri ya gano shi ba to haka Allah da ya halicci halitta dan ya ce in ya kashe abun shi da kai ne zai ta da su sai kuma a ta musu waje lahum da ya halicce su ya sanya musu ajali lil mauti na mutuwa wanda yake larai ba fi babu kokwanto cikin shi babu zalimu da amma sai azzalumai sun kaki illa kufuran sai juhudan musu da taurin kai lahu ga Allah subhanahu wata'ala amma can ga zuciyarsu zuciyar ta san gaskiya ne shi aka ce mu juhud musun abun da kai ka san ba da gaske kake musun ba ka san gaskiya abun قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان كتورا قل كتيمس لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي da kun zamo ku da kuke mallaka taskokin rahama Ubangijina minar rizki na arziki wal madari da ruwa izan da ya kasance kuke da mulkin su la'am saktum da kun riƙe don yin ruwa bakhiltum da kun yi ruwa khashiyatal infaƙi don tsoron kuciyar abin ya ƙare ai haufa na fadi habil infaƙi don tsoron ƙarewa abun nan in ana cewa fataqturu sai ku ƙwabro wa kana insanu mutum ya zamo ƙaturan mai ƙwabro shine bakhilan marwaci shi ƙatur ko shi bai amfani da abun amma haka dan gashi mallaki ne ne shi ne mutum mai kuɗi ya mutu a ce yunwa ta kama shi kaga iyakar dai abin kunya an yi shi to shi ne al'adar ɗan adam ƙwabro walaƙada ta yana musa ta sa'ayatin bayyanatin albani isra'ila iz ja'ahum faqala lahu fir'aunu inni la'azunnuka ya musa mashura wala gadata na Musa hakika mun ba annabi Musa tis'a ayatin ayoyi tara bayyanatin wadihatin mabayyana wahiya shine al-yadu hannun shi wanda ka zama wa fitila wal asa da sanda tai wanda ka zama wa macijiya ko ta koma kuma wani abu dai daban wa tufan da ruwan dufana da aka koro aka aka zubo aka sako su cikin dakunan su waljara da hura da fara shi aka yi fari daga ba kuma aka yi ruwa suka ce ai rashin hankulinmu ne ba ya samu ka damu da fari ga ruwa sun zo sai ruwan suka zo suka makare su har mutum ya zanna ko da tsaye ruwan suna shiga ga baki ne ko kuma su lume shi to da ruwan suka jaye bayan sun matsa da kuka annabi musa cewa ka roƙon mana ya Allah ya yi mana wannan bala'i za mu imani da kai da ruwa suka jaye aka yi shuka suka ce aikocin rashin dangana ne da haƙuri muka yi ruwan na ashe rahama ne sai Allah ya koro fara ta lunga canye shikkata su kuma aka turo musu kyaya kwarkwata shine kyaya ta dunga bi tana canye wancan asalin abin da aka shuka din shine wal kumbal wadda fari da kwadi da ka bude baki sai kwaddo ya tuba ya shiga baki kaji kacam ka tanna kwaddo waddam da jini da sun ɗebo ruwa sai su koma jini har ya kai banu isra'ila ya bude baki ya ce do Allah wani zuba mun ruwa in sha ana zubawa cikin baki sun koma jini waɗansu da shahe su wasini da shekaru na fari wa naƙasin minar samarati shi ne wa naƙasin samarati da tawaye ‘ya'yan itace to shi a sini da a naƙasun samarat ana cewa duk abu guda ne saboda ‘yan gafari to ɗiyan ice ba za a same su yadda ya kamata ba to amma kuma fari irin na bala'i kaga ba a ko samu balle a ce tawaya haka suka zo aya bayan aya ayoyi tara kowace za su ce ma annabin Musa ya kai mai sihiri wato babban malami ka roƙan muna Allah shi yayi muna in ya yayi za mu bada gaskiya in aka yi addu'a aka yayi sai kuma su ƙara kafirci sai ta biyu ta zo kuma su matsa da kuka da alƙawali kuma aka addu'a aka yayi kuma su koma kan kafirci kuma wata ta zo ayoyi guda tara fas'al bani isra'ila ka tambayi banu isra'ila su'ala ta ƙaririn tambaya ta tabbatarwa ba ta bada sani ba tambaye su ba ai haka ba za su gaya maka an yi ka tambaye su in ja'ahum sanda annabi Musa ya zo masu faqala lahu fir'aunu sai fir'aun ya ce ma annabi Musa inni ni la'azunnuka ka ganka ina zatonka ya Musa mashuran an dai yi maka sihiri wato da ka te ka rabu da mu sai ka te ka hwada cikin bala'i shikenan an ka yaudare ka an ka raba ka da hankalinka haka ne ka zato irin yadda ka tashi ban tsammanin ka dawo ka ce ba ni ka ba kana da wani Allah ta wanda wai har ya aiko ka ya manta waye inni la azunnuka ya Musa mashuran dama cikin kafirai babu dan siyasa kafirci irin fir'auna shi har abada bai taba gwada ya razana a'a kuma ba tsoro yake ji ba kuma ba dan kai ne yaka jaya da Musa ba dan mutanen shi ne in ya ga an bullo na sai ya bullo na to kaga karshe sai ya ce wai ina zaton kai dai an maka sihiri dan haka an haukatar da kai zanna fir'aunu anna Musa mashuran shi anna Musa mashurun shi fir'auna ya zaci ga cewa ta ya zaci cewa annabi Musa an yaudare shi an rinjaye hankali ne wato sihiri aka mishi aka haukatar da shi ai makhdu'un maghlubun ala aqlihi kaga bai ce mishi mahaukaci ba a ina zaton kai mahaukaci ne kuma sirci ka an kai qala laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardi basair wa inni la'azunnuka ya fir'aunu mathbura shi ma annabi Musa ya rama kala Musa Musa ya ce a a fir'auna laqad alimta haqiqa ka hasani ma anzala haula ba wanda ya saukar da ayoyin nan illa rabbus samawati wal ardi sai Allah mahaliccin sammai da kasai ubangijin su ya saukar da ayoyin nan basaira ibaran dan lurarsuwa da wa'azi gare ka walakin naka sai dai kai tu'anidu kana jaye tsaurin kai ne kawai wa inni haƙiƙa ni la'azunnuka wallahi ina zatonka ya fir'aunu kai fir'auna ina zatonka masbura mahaukaci dai kake kai dai mahaukaci ne a gane musa ya raba yace ana rabu kuma la'ala yace kaga ka mahaukaci dai kake shi ma zato ne ya kai kaga aljaza'u min jinsil amal shi zato ya kai shi ba ce kaga ka fir'auna ina zaton dai kaga ga mahaukaci kake masburan ai halikan halakake yake to shi fir'auna ya dibi Musa ya yi zato cewa an sirce shi shi ma ne Musa ya dibi fir'auna ya zaci halakakke ne mahaukaci to kaga zato annabi Musa ya zamo gaskiya fir'auna mahaukaci ne kuma halakakke ya halaka amma shi zaton da yama annabi Musa cewa an rinjaye ga hankali mahaukaci ne kaga shi ko bai tabbata ba firasatu Musa sadaqat kaga zato annabi Musa yayi gaskiya wa fir'austu fir'auna zahabat haba'an masuran amma zaton fir'auna ya tafi banza kamar ƙurata ga abun watsawa zanna Musa mashuran fir'auna wai ya zaci Musa an mai sihiri an raba shi da hankali wa Musa rasulun haƙƙan sadiqun amma gaskiya annabi Musa manzon Allah ne da gaskiya kuma mai gaskiya ne wa Musa annabi Musa zanna ya zaci anna fir'auna fir'auna sai ya halaku zai halaka fa halaka sai ko ya halaka fa arada an yastafizahu min al-ard fa gharaqnahu wa man ma'ahu jami'a fa arada sai fir'auna ya nuhi an yastafizahum ya fitar da annabi Musa da mutane da min al-ard da kasar Misra fa gharaqnahu sai mun ka nutsar da shi cikin teku wa man ma'ahu da duk wanda a tare da shi jami'an dukansu Allah ya ce ma annabi Musa ya tattara dangi ne banu Isra'ila su fita to sai an ka gayan fir'aunan Musa da mutane ne ga can sun kama hanya za su fita sai ya ce ai mu ba ba su bakin komi gare su bari mu gwada musu iko a bi su a tai a kamo su to ya tafi shi annabi Musa sai ga teku jama'ata suka ce to annabi musa a azami ga gulbi ya tare mu sai ya ce inna ma'i rabbi ya hadini allah ubangiji na shina tare da ni shi zai shirya da ni ga da za a yi in tsira shikenan ko da ya zo bakin wurin sai allah ya ce ana da rabbi a sakal bahara ka bugi gulbin nan da sandarka to ka ga mu'jiza sanda da darewa gulbi teku ta dare wurin ya bushe nan take Allah ya sa waɗanga ruwa su sandare waɗanga su sandare ya hanyoyi ciki kaga wanda iko Allah ne babu dangantaka tsakanin shi da buka sanda ille ne kawai ta wallazi na jahadu fina ka motsa Allah shi kayi in ka motsa to ka ban mu Allah kakka ɗauka kai kayi kamar girgizawa Maryamu ga itaciya ina dangantaka kan girgiza kututture ice busasshe da yanzu ya rayu ya ɗiya ya ganye ya ɗiya su nuna yanzu kaga babu dangantaka illa dai tashi in taimake ka ne kawai ko da ya bugi teku da sanda ta sai ta tsatsage haka ta hanya nan ya sandare ne ya sandare fir'auna ko da ya zo ya ce kaga ma teku ta san sarki ta san ni ubangiji ne ga nan ta yi ma hanya da kanta Allah ya ce madalla annabi Musa na gama haihuwa da mutane ne Fir'auna na gama shiga da mutane ne sai Allah ya ce gulbi game shikenan ya kata kenan dama shi Allah ba sai ya ɗauko sojoji ba kun faye kun kawai sun gama shiga ya ce shikenan gulbi game ya game kuma wannan ya kaso wai ya ba da gaskiya don ya sha banza ya ce ya ba da gaskiya da Allahn da banu Isra'il suka ba da gaskiya ya hudu so guda zai kara sai jibril ɗauko ƙasa sai maka mai ga baki bayan ya gwada mai takarda shi ya ce a yi wannan hukunci don ana da na lami lahiya jibril ya zo da suran mutum ya ce mishi na zo fatawa ce ya tambayar ka ya ce bawa ne gare ka da ka zo da shi gida kan mutunta shi kan mai sai ɗanka yana shiga duk inda ya kaso yana sa tufafinka yana hawa abun hawanka ana cewa ɗanka ne ko da ya girma sai ya zo sai ya ce ya rena ka bai san ka ba ya yi maka butulci me ya kamata a mai ce kai ai wannan kamata a kai shi teku a dakale shi sai ya mutu ya ce kai haka ya ce a to ai haka ya kamata ya mutulu ce ina son mai girma ya dan rubuta man dan ya zama hujja in na koma gida ya ce kawo takarda da biro kai a kawo ya rubuta duk bawan da yawan na budulci sakamako ne a kai shi teku a dakale shi ga ruwa sai ya mutu to shine da ya kasa ya taso yana habu yana wannan kalmar shahada tashi sai fir'auna sai jibril ya gwada mai cewa ga hukuncin da kai kai kacce ai maka haka da ya kasa sai bai taso ba kaga cewa da ina ganin kai halakakke ne to ya ko halaka in ma ka ce mahaukaci ya tabbata mahaukacin to ya nuhin ya kore su a ƙasar misir ya fidda su fa gara kana sai muka nutsar da shi wa man ma'ahu da wanda a tare da shi jami'an dukansu wa qulna min ba'dihi li bani isra'ila askunu larda fa idza ja'a wa'du al-akhirati ji'na bikum lafifa bayan mun nutsar da su wa qulna muka ce min ba'dihi bayan fir'auna muka ce li bani isra'ila ga banu isra'ila uskunul arda ku zauni ƙasar misira fa idza jaa wa'dul akhirati idan wa'adin kiyama ya zo ji'ina bikum za mu zo da ku lafifan jami'an gabaki ɗayan ku antum wahum da ku da su wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nadhira anzalnahu mun saukata alqur'ani bil haqqi da gaskiya wa nazala qur'ani ya sauka bil haqqi da gaskiya to gabatar da bil haqqi anzalnahu bil haqqi nazal ya zamo hasaru da kasaru wa bil haqqi anzalnahu da gaskiya mun ka saukar da shi wa bil haqqi nazal da gaskiya ya sauka kama unzila kamar yadda aka saukar da shi da gaskiya haka ya sauka da gaskiya lam ya atirhi tabdilun canji bai gitta ya shahe shi ba wa ma arsalnaka ba ba aiko ka ba ya muhammad sallallahu alaihi wa sallam illa mubashiran sai kana mai bushara ga man amana wanda ya bada gaskiya da kai bil jannati cewa zai shiga aljanna wa nadira kana gargadi ga man kafara wanda ya kafirta bin nari da zai shiga wuta wa qur'anan faraqnahu litaqrahu 'ala an-nasi 'ala mukuth wa nazzalnahu tanzila wa qur'anan mun saukar da alqur'ani shi alqur'ani faraqnahu mun rarrabe shi shine mufarraqa mun saukar da shi abun rarrabewa dan cewa sun kai miya hana Allah ya baka ka qur'ani dunkulalle yadda ya baka da at-taura rubutatta ga alluna ai sai a samu ana sauka da abu gutsure gutsure guntu guntu to shi da Allah ya ce mun saukar da shi abin rarrabewa cikin shekara 20 ko 23 kaga ai shekara 13 makka aka zo madina aka shekara 10 qur'ani na sauka to mun yi haka litaqra'ahu dan ka karanta alqur'ani alan nasu ga mutane ala mukthin akan muhlin wa tu'udda akan jinkiri da kuma biyan abu a hankali duk abin da ya zo sai a sauko maka da jawabin shi duk abin da ya zo kaga ya yi a ce sai an ta an tara malamai an ta bincike mai a hukuncin kaza da ya auku yanzu wa nazzalnahu mun saukar da qur'ani tanzilan sabkawa kadan kadan shay'an ba'da shay'in wani abu bayan wani abu ala hasabil masalih daidai da maslaha ولا آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلي عليهم يخرون للأذكار سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعدنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذكار يبكون ويزيدهم خشوعا الله أكبر الله أكبر قل كتب كافرا مكة آمنوا به كباد قسكيا دا القرآن أو كوكم ما ينكم قداما لا تؤمنوا كباد قسكيا دا القرآن دديني ko ku ba da gaskiya ko kan ku ba da gaskiya duk ɗaya ne amma wannan tahadidun lahum ba da tsoro ne gare su ko kun ba da gaskiya ko ba ku ba da gaskiya ba innal ladina utul ilma waɗanda an ka ba ilimi min qabli kahin saukar qur'ani sune mu'mina ahlul kitabi idza yutla alaihim in ana karatun qur'ani gare su yakhruna lil azqani sujadan suna faduwa suna masu sujada ga Allah wa yaquluna suna cewa subhana rabbina tsarki ya tabbata ga ubangijinmu akan saba alkawali in kana wa'du rabbina alkawalin ubangijinmu bi nuzulihi da sauka azaba wa ba'sin nabi ko da sauka shi alqur'ani da kuma aiko annabi sallallahu alaihi alkawalin Allah ubangijinmu ya zamo la maf'ulan abu aikatawa Allah bai saba alkawali wa yakhruna suna faduwa lil azqani ga huskokin su yabkuna suna kuka wa yazidum qur'ani sai ya kara musu khushu'an ay tawadu'an kaskatar da kai lillahi ga Allah wa kana sallallahu alaihi wasallam maza Allah ya zama wurin addu'a ya kura cewa ya Allahu ya Rahmanu suka ce a'a ya Allahu ya Rahmanu to ai biyu kenan Allahu daban Rahmanu daban to kuma ya da yana cewa mu babbauta gumaka biyu to shiga yana kiran ubangiji biyu ya Allahu ya Rahmanu faqalu suka ce yanhana anna abu da ilahaini yana hana mu bauta mu ubangiji guda biyu ya ce guda aka bauta ba wa huwa yad'u ilahan akhar ma'ahu gaya kuma shi yana kiran wani ubangiji daban tare da Allahu sai Allah ya saukar da ƙudu'ullaha ce masu ƙudu'ullaha ku kira suna Allah Allahu huwa ismuhu azam shi Allahu shine suna Allah mafi girma cikin sunanan na Allah al-husna aw ud'ur rahmana ko ku kira suna Allah ar-rahmanu min asba'ihi tabaraka wa ta'ala yana daga cikin suna Allah tabaraka wa ta'ala ko ku kira wani suna kamar ar-rahimu al-maliku al-quddus as-salam duk guda ne Allahu huwa al-ismu allazi huwa alamun ala dhati shi Allahu shine sunan da yake alami ga zati na Allah subhanahu wataala ma tasamma bihi gairu wannan Allahu to bai suna da Allahu ba ba wanda ya kira kai ne ko kira da ne Allahu tunda ake tasamma bihi jabbarun wahidun wani mai tsaurin kai wani sarki ya yi makai ne suna Allahu fasahara batsanahu sai Allah ya narkar da ciki ne ai zaba sai duk ɗayan ciki ne kaf sun ka narki ya zawo ya su an ka huta famata ya mutu filhini nan take famata sama bihi ahadun daga nan ba wanda ya koma yi makai ne suna da Allahu wa kullu asma'i ya tasamma bi ba'dul khalqi dukkan sunaye wasu halitta suna sa makansu suna da shi kuma Allah ya kyale su musailamatul kazzab musailama makarecin nan samma nafsahu ar-rahman ya kira kai dai da suna ar-rahman rahmanul yamama wallahu amma suna Allahu la yatasamma bihi ahadun wani mutum ba zai sa makai ne suna ko da ne ba da Allahu wa kullu ismin yudafu ila Allah ko wani suna ana raba shi zuwa ga Allah wallahu la yudhafu ila ismin amma shi Allahu ba a raba shi zuwa ga wani suna huwa al-ismu al-azam shine suna Allah al-azam az-zahir mabayani at-tasi'a at-tis'a wa tis'una huwa azamuhum suna Allah ɗari ba ɗai to Allahu shine mafi girman su ku kira Allahu ko ku kira ar-rahmanu ayyamma tad'u cikin wannan sura duk wanda kun ka kira fa huwa hasanu yana da kyau falahu ai li musammahu ma al asmaul husna shi wanda aka ce ma Allahu wanda aka ce ma Ar-Rahmanu shina da wasu sunaye masu kyau banda waɗannan Allahu wahidun shi Allahu guda ne walakin asma'uhu muta'addidatun sai dai sunaye ne suna da yawa wa asmaul husna hiya hadhihi al asma' kama bil hadith sunayen shi kyawawa ɗari ba ɗaya su da waɗannan sunaye kamar yadda ya zo cikin hadisi Allahumma inni as'aluka ya Allahu alladhi la ilaha illa huwa sai a ce ar-rahmanu ar-rahimu al-maliku al-quddusu as-salamu al-mu'minu al-muhaiminu al-azizu al-jabbaru al-mutakabbiru al-khaliqu al-bari'u al-musawwiru al-ghaffaru القهار الوهاب الرزاق الفتاه العليم القابض الباسد الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد alqadiru almuqtadiru almuqaddimu almuakhiru alawwalu alakhiru alzahiru albatinu alwali almutaali albarru التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور رواه الترمذي shi wace hazihi asma'ullahi a tis'atu wa tis'un waɗannan su ne sunayen Allah tis'in da tara man hasaha duk wanda ya kiyaye ta da halal jannata to zai shiga aljanna wa ihsa'uha kiyaye ta da aka nuhi fi maqamil islam cikin maqamin musulunci man amana biha wanda ya ba da gaskiya da sunayen nan wa hafizaha kuma ya haddace su wa ta ƙadaha ya yi itikadin su ga zuciya ta ko wani suna ka san ma'anar shi kuma ka yi itikadin gaske shi to wannan shine ihsa'uha fi maqamil islam ka ba da gaskiya da su ka haddace su ka yi itikadin su a zuciyarka wa fi maqamil iman a maqamin imani kuwa dan da yace man ahsa to ihsa'uha man takhallaqa bi akhlaqiha wanda ya ɗabi'antu da ɗabi'un waɗannan sunayen to da halar janna zai shiga aljanna wa fi maƙamin ihsan a maƙamin ihsani kuwa man faniya an wujudihi wa baƙi bi wujudi hadil asma wanda ya ƙare daga barin samuwar shi yawanzu da samuwar waɗannan sunayen to shine man ahsaha da halar janna zai shiga aljanna wa hazihil asma'u waɗannan sunayen 99 bayyana lakum mai muku bayani annaha haƙiƙatu arba'ati asma haƙiƙa ce ta abubuwa guda hudu ko kuma annaha ita haƙiƙatan ga haƙiƙa arba'atu asma sunaye ne guda hudu su ne wato dukansu kana iya narke su cikin suna hudu al'awwalu al'akhiru al-zahiru al-batinu duk sun kunshi abinda waɗannan sun ka kunsa al-awwalu shine na farko al-akhiru shine na ƙarshe al-zahiru shine mabayani al-batinu shine boye in ka duba abu dai ko na farko ne ko na ƙarshe abu ko yana bayyane ko yana boye duk sun shiga sun shigar da saura wa in shi ta in ka ga dama kulta ka ce sunayen nan guda hudu su ne alhayyu madawwamin rayuwa al'alim masanin komi da komi almuridu wanda yaka nufin abin da yake nufin ya yi wato babu mai sa Allah yin abin da bai tashi yi ba alƙadiru mai cikakken iko ba mai iya hana Allah yin abin da ya tashi to kaga suna nan guda hudu sun ƙunshi dukkan waɗancan guda 99 al'awwalu al'akhiru al-zahiru al-batinu arba'atu asma' kaga suna ne guda hudu idza adaftaha ila hadrati jam'il jam'i da zaka raba ta zuwa ga hadrar jam'ul jam'i allazi huwa al-hadra allati laysa fi hasmun kana da khamsatan in ka raba ta ga hadara wadda babu suna cikin ta sun zamo biyar kaga hudu ga daya ai biyar kenan khamsatu asma likullin zahirun wa batinun to muna da sunaye guda biyar kuma kowa na da zahiri yana da baɗini kaga biyar su biyu ai goma kenan ce asharatun haza haga goma kenan wa bin nisbata ila hadrat jam'il jam'i to in ka hada su goma nan zuwa ga hadrat jam'ul jam'i sun zama a hada ashara goma sha ɗaya wai za ta jallat in ta tajalli fil haƙa'iƙin thalasi cikin haƙiƙu guda uku kaga sha ɗaya so uku shi a talatin da uku shi ne tasbihin da muke bayan salloli harajar za su hito talatan wasa lasin talatin da uku fali haza warada haka hadisi ya zo tu sabbi Allah dubura kulli salatin talatan wasa lasin bayan kowace sallah ku yi tasbihin ubangiji sai ya ce talatin da uku wato kuna masu hararo waɗancan abubuwa kuma za su yi tasiri gare ku wata hamaduna allaha ku gode ma allah dubara kulle salatin bayan kowace sallah talatan wa salasin talatin da uku wato kabbiruna allaha ku kabbarta allah shine allahu akbar allahu akbar dubara kulle salatin bayan kowace sallah talatan wa salasina talatin da uku kaga shehu mai gora radiyallahu anhu ce dukkan ayyukan sirri ne cikin izini bayan dalilin shari'a zahiri mu biya kaga kahin mutum ya ji da yawanci ba a san inda an ka samu 33-33 ba amma gashi ashe akwai sirri ciki wanda yake kana kiran duk sunayen Allah ne ga baki daya kana mu'amala da su kai baka sani ba to sai wurin yi a kula an wace 33 to yin haka subhanallah subhanallah alhamdulillah alhamdulillah to ba ka wai talatin da uku ba saboda Allah ba ka yi talatin da uku ba subhanallah subhanallah komai saurin bakin ka eh mun ji akwai saurin baki amma ka tabbatar da subhanallah subhanallah alhamdulillah alhamdulillah gwargwaron ka ka tabbatar da ba zu ba gwaninta ba ce abin da gwaninta ka je ka samu abin da Allah ya tattali kuma tasbahan mu muna yin ɗari to mutum sai ya mance da tsakiya talatin da hudu ne ba talatin da uku ba alhamdulillah kaya talatin da hudu ka wuce gona da iri kaga sai a kai ka kotu kaya shigar laihi ba magana wai a wani yana yin cewa to talatin da uku ga sai ya kama subhanallahi ɗari alhamdulillahi ɗari allahu akbar ɗari iya ka himma kenan ko na wani wai ana sallar juma'a kaduna an sallame sai liman ya ce salati goma ga annabi to akwai wani babban mutum da kaya a shi mahaukaci ne da bulalata sai ya samu da kuma gaba ya ce ɗari ɗan kaza ɗari annabi aka wani ɗari ya ce salati ɗari ga annabi ya ce to shi yana yin ɗari ɗari ɗari ɗari sai yana bacci sai ya mahaliki an yi tashin kiyama an ce a zo za a karɓi lada albaƙiyatu salihat shi yana ganin gaskiya ta yi mai yawa an ka ba mai talatin da uku balle mai ɗari sai an ka zo an ka ta bayawa an ka ta bayawa ya matso aka yi ta batu ne aka ya matso sai jama'a ni ina a ca masu baƙiyatu salihatu Allah ya ce a ba lada ci to aini ina yi ɗari ɗari ma na kai an ka ci to wasaka wasaka da Allah jaye shi addini tsayawa aka yadda an ka ce kai to Allah jaye sai ya halka hirgice sai ya koma talatin da uku to da haka nan kaga in kana yin talatin da hudu hudu to wasaka da haka baka da albaqiya tu salihat to kuma gaskiya an doka kamar gwaninta ce ko da irin ai salati goma ga annabi sai aga mutum kan kai biyu ce ai kul huwallahu goma sha ɗaya kan kai guda ko biyu istighfari kaza halala kaza saboda Allah da haka in za a faɗi adadin da shina da asali da sirri wanda yake cika dai ga wanga 33 ga kowane an ka dunkule ka roƙi Allah da al'asba'ul husna ga baki daya Allah ya taimake mu to mu koma ciki ce talasun wa salasun hadi tajallat bil hadarati thalas 33 uku din nan sai a ga sun yi tajalli cikin halarorin Allah guda uku hadaratu sam hadarar ji walbasar da gani walkalam da magana talatin da uku sau uku faharjar tis'atun wa tis'una sai ga sun koma tis'in da tara ɗari ba ɗaya al'asmalu suna lillahi tis'atun wa tis'una isman Allah na da sunaye tis'in da tara mi'atun illa wahidan suna ɗari ba ɗaya man ahsaha dakhal janna duk wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna to ga kiyaye waccan maqamul islam maqamul iman maqamul ihsan wa bin nisbati ila hadrati jam'il jam'i to yan ka dangana su ga hadrat jam'ul jam'i mi'atun sun koma ɗari kenan fa idza nazarna bin nisbati ila zahiriha wa batiniha idan muka dubi kowanne cikin su da zahiri shi da batini wata jallafin hadaratil hamsi sai ya zama ta yi tajalli cikin hadarori guda biyar ba uku ba ta kuna alfan kaga ta zamo dubu shi sa adadi kamar ya ladifu kamar wani adadi na auradu da askaru ake so ka yi dubu saboda halara hangen wannan abubuwan ne wabin nazari ila hadarci jam'il jam'i idan muka duba zuwa ga hadarar jam'ul jam'i ta kunu alfan wa wahidan za su koma dubu da ɗaya fahiyya haka za to kadeji yadda abin yake wala ta jihar bi salatika wala ta khafid biha wabtagi bayna zalika sabila wala ta jihar bi salatika kada ka bayyana da karatunka kwarai bi qira'atika fiya da karatunka cikin sallah fa yasma'uka al-mushrikuuna mushrikai su jika fa yasubbuka sai su bace ka wa yasubbul qur'an su bace al-qur'ani yana daga abin da yasa wasu malamai ba su yin salatul fatihi cikin taron mankirai sai su ce salati goma ga annabi saboda yan kace salatul fatihi inda aka da inkari to ya aka yi magana banza gare ta kai ka jawo kai ka jawo to sannan kuma masu zuwa zikiri garkan munkirai to kaga da yawa da fai su buka ya bul qur'an su bace ka su bace qur'ani duk da maulidi an ka zo gayyata aka raba kallahu akwai mutanen ko wurin dan bana za a fara akwai mutanen wurin a to za ka je maulidi don saboda munkiri munkirin banza da na ruwanka da shi in duk an sa so ta ina ruwanmu sai dai kawai dan tausayin al'umma annabi ne in sun yi arziki to amma ka ce maulidi saboda akwai munkire wurin ko kuma a ce zikiri dan akwai munkire a basu haushi inna mal amalu bin niyyati wa inna mal kulli imrin mana in ka ce zikiri dan ka bada haushi in ka bada haushi ka ci riba in ma ba ja haushi ba oho ka biyu babu haka in ka ce maulidi dan ka ba wasu haushi shi ma in ka in sun ja haushin ka riba ta duniya in ba su yi ba an yi banza bi ko da musaffa aka je a sala speaker dan ai dan a ba wasu haushi ba qur'ani ake ba ba da haushi ake yi to kuma kwana ana kiɗe-kiɗe ya ba annabi na da kyau amma dai haƙƙin makwata shi ko ya za a yi da shi a kwana ana maulidi ana sa waƙe-waƙe don makwata an hana su bacci an cuce su ba wai ma masu ba maƙiya ba har masoyan an hana su bacci an hana su jin jiki masu da lafiya an hana su azkaru aurado an hana su komi saboda biyan buƙatan mu mu kanmu da haka ya kamata haɗin za a yi to a san da haƙƙin makwata in aka ta sha biyu haka ko a tashi mana amma a kai haƙƙarsu ba makwata ba su yi bacci ba a zamu da haƙƙinsu kuma tun da niyya a ɓata musu rai akai ba wannan abin muke ɓata musu rai ne muke yi da haka sai a kula kan mutum ya te barbara a dawo da ciki in ji bahaushe a gaskiya gaskiya guda ce gaskiya guda ce dole kuma a faɗe ta dole da haka da zikiri da karatun ƙur'ani da karatun maulidi in za a yi a yi saboda Allah subhanahu wa ta'ala amma in wani abu ya shiga to wani abu ne ake ba wannan abun ake ba kuma koma mine ne akwai haƙƙin makwata yanzu masallaci bacci cikin masallaci makaruhi ne to amma ka zo kana karatun ƙur'ani ka hana mai bacci bacci shi ko haramun ne ka ɗaga murya masallaci kana karatun ƙur'ani ka hana mai bacci bacci baccin makaruhi ne kai ko karatun ka haramun ne kake yi ko wani wanda ya zo yana koyan karatu da yana kiwo ga ɗan uwa ne Allah ya mishi nashi arziki to yana so ya musulunta yana gudun a an shi arzikin nan ya ta jiran mai gida ne ya rasu bai rasu ba abin da yadda yadda mai sai zo ce mai gida wallahi dai ni ina son musulunta tun zamani mai tsawo ya ce ito ba hana ka musulunta amma ka bani dukiya ta saboda dukiyarka cikin tautahita ya ce to gaskiya ina yadda in baka duk abin da nake da shi ka bari ya musulunta ya ce to har tuhon jiki ne sai da ya an shi uwa ta ta bashi zannuwa guda biyu da su ya ka ɗaura yafa to ya zo abunka ya zaƙu da son musuluncin duk inda maza Allah ya kira nan zanne kuma ga da murya yana koyon karatu da ƙarhi sai na umar ya ce kai ka daina hitinan mutane manzo Allah ya ce rabu da shi rabu da shi saboda kaga an kwace dukiya ta ga musuluncin ka an dade ana so to kuma ya zo a ce kuma bude murya ma a manzo Allah ya ce kyale shi kyale wanga amma in ba shi ba manzo Allah ya ce ku daina fitinan mutane ku daina daga murya zuwa an zo ana lazumi ka daga murya wurin karatun Qur'ani dole da mutum ya ji ƙwar'ani hankalin shi ya wajenka ka game da hudurin zikiri ka ka cutar da shi da haka ya kamata komai za a yi a yi shi kan ka'ida dukkan ayyukan sirri ne cikin izini bayan dalilin shari'a zahiri mu biya adifa ba ta yi dole ka bi ka'ida yace kakka daga murya da karatunka cikin sallah mushrikai su ji ka su dunga bacin ka su baci alqur'ani wala tukhafid biha kuma kakka boye karatunka ya zamba ajinka liyan tafi ashabuka saboda su ko sahabanka suna son su ji su yi amfani to ya za a yi wa butagi baina zalika sabilan ka nemi hanya tsaka tsaka tsaka tsaki tsakanin daga murya da karfi da kuma boyewa aljahar wal mukhafata bayyanawa da boyewa ka nemi sabilan hanya shine dariqan wasadan khairul umuri awsaduha wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito da daddare sai ya sai da na Umar yusalli bil layl yana sallar dare waya karo yana karatu jaharan da ƙarhi fasala ya tambaye shi yace Umar naji kana karatu je da ƙarhi yace i shedan naka kora kuma in ta da mai gangadi duk a tashi a ibada manzo Allah ya ce to saboda me ya kamata ka tsakaita sai ya wuce gidan Abubakar wa huwa yusalli shi ba yana sallah sirra shi ko asirce sai ya ce mishi abubakar jiya na wuce kana sallah amma asirce ya ce ta yada sulai asma'atu man najaitu naji yadda wanda nake ganawa da shi Allah nake asiri da shi kuma yana ji na ba ruwa na da makwauta ba ruwa na mai bacci tsakanina da Allah nake yi kuma yana ji na sai ya ce to kai abubakar ka dan daga muryarka kai umaru ka sassabta muryarka kaga tsakiya kenan kada ran kada han kalar rasul sai manzo ya ce sallallahu alaihi wasallam umara akhafid min sautika shay'an kadan sassauta muryarka kadan wa qala li abi bakr ce abubakar irfa min sautika shay'an kai kuma kadan daga muryarka kadan khairul umuri awsaduha mafificin al'amurra tsaka tsakanta kama taqaddama fi awwalid dars kamar yadda ya gabata a farkon darasin nan wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli wa kabbirhu takbira alhamdulillah wa qul alhamdulillahi kace alhamdulillahi guda ta tabbata ga Allah alladhi lam yattakhidh waladan wanda bai rike da ba walam yakul lahu sharikun fil mulki bai da abokin tarayya cikin mulkin shi amarna Allah tabaaraka wa ta'ala an nahmadahu ala kaunihi lam yattakhidh waladan ubangiji tabaaraka wa ta'ala ya hore mu muyi godiya gare shi kasancewa bai da da wato inda Allah na da da ba dole bane dan nan ya zamo shiryayye to kuma za mu yi tabi ne ya batar da mu to kaga maimakon a samu riba an taɓi to da haka Allah bai da ɗa balantana a sha wahalar ɗiyan Allah shi ka ce ɗayan ɗan hudu sun ishe mu da tana to mutum ya zo kai za ka ba shi kuma shi zai ma girman ka sai ka tashi ka ba shi kujera sai ka lankwace kafahu kuma sai ka ba shi kuɗi da turare kuma hira zai ka maka ta banza ya ce to ɗaballe sharifai da haka mu yi hankuri da abinmu to cewa dai Allah bai da ɗaya ce ku gode mani zaman ban da ɗa ku gode man ni'ima ce ne muku hazihi rashin ɗa ga Allah ni'imatun kabiratun ni'ima ce mai girma lianna sha'anan nubuwata azimin inda albashar saboda girman annabta yana da girma ga mutane falau kana lillahi waladun la'abadnahu da Allah na da ɗa to bauta mashi zamu yanzu an ce mutum sharifi ne ga ahali ai kana iya sai da ranka don kare mutuncin sharifi albarka annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam walau kana lillahi waladun da allah na da ɗa wa kana ma kana abinda ya zamo ya zamo labudda an yutta haza sharikan lillah dole za a rigi ɗan nan ya zamo shariki abun bauta ga allah tare da shi ɗan ɗan nan in Allah na da ɗa muka dunga bautar ɗa ko muna bautar Allah ai mun zamo kirista Allah ɗa uba Allah uba Allah ɗa Allah mata Allah Allah falambiya ulahum auladun gairu salihi kaga wasu daga cikin annabawa suna da ƴaƴan da ba salihai ba ga innahu laysa min ahlika innahu amalun gairu salih wal auliya waliye ma lahum auladu suna da ɗiya ghairu salihi na ba salihai ba Allah na haka nan da a gada shi ka shirya ba waliyi ba ba annabi ba a'a da shi da mutum ka yi to sai ya shirya da ɗane ya yi kowa to amma mai shirya da ɗiyan wasu kagga ɗane kangararre to ana gwada maka cewa Allah shi ka yi ba shi wannan ka yi ba walauliya lahum auladun ghairu salihin waliyai suna da 'ya'yan da ba salihai ba walakin ma yamna'u zalika min rif'ati qadari auladin fi qulubin nas amma rashin shiriyar 'ya'yan waliyai da annabawa to bai hana ɗaukakar daraja 'ya'yan nan cikin zukatan mutane limaqami aba'ihim dan matsayin uwayensu wa ajdadihim da kakanninsu ko da sharifi ko ɗan shehinka ya zamo ba yadda aka so ba to kai ka dibi asali kakka dibai shi ka wulakanta shi in ka wulakanta shi to baka daraja iyayen shi ba akwai wani alkali yana yawan ganin ma'aiki alayhi salatu wassalam tare da fadima ran nan kaddara sai wani sharifi ya shawo giya aka kawo shi kotu kuma alkali ya bulale shi mai haddi sai ya ba ganin manzon Allah sai ya ba ganin fadima a'a tun bai kula ba har ya kula tun bai da ba har ya damu sai ya ƙara hidimar salati ya ta hidimar salati ranar sai ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba da sa gan shi da hushi ya ga Fadima ta lullube jikinta ga baki daya ya duka ce ya rasulullah ina tuba ga Allah ina tuba gare ka me ne na laifi na dai na ganin kana ziyara ta ya rasulullah ya ce a'a Fadima ka hushi da kai ba ni ba ne ko duk wanda ta ka hushi da shi ne ma hushi nake da shi sai ya zaga ta ta lullube shishif ce ya ahalar ya ahalar baiti ina tuba ga Allah ina tuba gare ku me na yi maki kike hushi da ni ta ce kashi kan bani ya ce a'udhu billahi kashi ta ce i ɗana wani da kan ba kashi ya ce ahalul baiti shari'a ce ku kuka kawo ta ku kuka zo da wannan ya taka shari'a ta ce zan tambaye ka shin da ya sha giya ya sa bai zamo jini na ba babu jini na jikin shi da ya sha giya ce ka to haka ni ka baka shi to yanzu wurin ka in cincimi ya horka hirgice ya kama istighfari da salati ba a ce dan kana sharifi ko dan wani waliyi baka zama shakiyi kai ma a a lissalatu wassalamu ya ce ya faɗi matu bintu muhammadin salini min mali ma shi tilla uguni anki min allahi shay'an ke fadima diyan ni muhammadu kaga da ganga ya kira sunan shi sallallahu alaihi wasallam ki roƙe ni dukiyata duk abin da kike so amma ki shirya da Allah in baka shirya da Allah ba zumuntarki da ni ba ta wadatar da ke da komai wurin Allah ya kira baba ne amme shi ya ce ya amme ka zo ka samu shirya tsakaninka da Allah ya kira gwaggo ta ya ce ya ke gwaggo ki shirya da Allah kada a zo gobe kiyama jama'a su zo mana da imani da aiki mai kyau ku zo man da zumunta da aiki mara kyau ba zan cece ku ba wurin Allah in muku shirya da Allah ba za ka zama ka dan babba to ka zama babba sai ka zama ba a cin maka shi Ibrahim radiyallahu ta'ala ya ce dan dan shehi in ya zamo shiryayye ba yadda za a yi muridi ya cin mai kaga Fatima da ta rike nasabar ta kuma ta kyauta tsakanin da Allah manzo Allah ya ce Fatima to sayyidatu isra'il alamin Fadima ta shugaban matan dukkan halitta ba a cin mata to haka ko shehunai dan shehi ya zama shirayye to wani muridi ba zai cin mashi ba saboda ya haɗa biyu ga daraja ta nasaba ga daraja ta tsoron Allah Allah shi ya fi mana kurakuranmu ga 'ya'yan malamanmu na'am walauliya lahum auladun gairu salihin walakin ma yamna'u zalika min rif'ati qadari auladin fi qulubin nasi لمقام آبائهم وأجدادهم فلهذا جروا فسادا كبيرا ذاك سيسوك جاو بنام جرما إلى هذا الدين قوانا الدين انتسبوا إلى الصالحين سندن غنتو كصالحي وهم غير صالحين سوك ما غابا صالحي با فأبسدوا الدين سيسوك بات الدين وتابعهم الناس على ذلك متاني سوك بيسو فلو كان لله ولد إذن ما يكون شو يتي بابا كينا با da Allah na da ɗa to me kuke tsammanin ya kasance kala ya ce ahamdulillah ku gode ma Allah lamma lam yakul lillahi waladun saboda Allah bai da ɗa ku ta godiya cewa lam yakul lahu shirikun fil mulki kuma a wurin uluhiyya Allah bai da abokin tarayya balantana ka ce ka koma ka shirya da shi ya shirya ka da Allah wala mai kullahu waliyun bai da mataimaki ya suru zai taimake shi min ajalin dhulli saboda kaskarci ai Allah bai kaskasta ba balle ya bukaci mataimaki wa kabbiru ka girmama Allah takbiran girmamawa ai azimu azmatan tama ka girmama Allah iyakar girmamawa cikakka an ittikhadhil walad daga rikida washari ko abokin tarayya wa zulli ko kaskarci wa kulli ma la yaliqu bi ka girmama Allah daga barin dukkan abin da Allah bai dace da shi ba wa tartibul hamdi ala zalika lidalalati ala annahu al mustahiq li jami'il mahamid likabali zati wa tafarudi fi sifatihi to jeran ta gode ma Allah ka abin da muka ambata dan ya shirye da kai cewa Allah shine macancancin a gode mashi a yabe shi ga komi saboda cikar zati ne da kaɗaito sifofi ne an ce imamu ahmad ya roto fi musnadihi an mu'ad al-jahli an rasulillah sallallahu alaihi annahu kana yaqulu manzo Allah na ce ayatul izzi aya ta girma da buwaya alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulki ila akhir sura wallahu ta'ala a'lam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim shehu yace wannan shine juz'i na ƙarshe abinda ya samu sau a gare mu muku tafsirin Qur'ani da Qur'ani da hadisi ko mun ka muku isharori wanda ka bayyana muku hanyar sufaye kuma wanda yake shine hanya zuwa ga Allah wadda kuka rika hanyar rayuwa da addini muna roƙon Allah ya zama kun ji abinda muka gaya muku kuma kun kiyaye muna roƙo Allah tabaraka wa ta'ala ya mana muwafaka ga baki ɗayan mu da ko zuwa ga abun da yake akwai alkhairi gare mu duniya da lahira kuma shehu yace wa ila liqa fi zamanin akhir najidu isti'dadan fi nufusina li itimami hadhihi durus wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna da sako daga al-mu'assasa al-balarabiya zawatu Sheikh Muhammad Balarabi Gusau ta Zamfara jagororin wannan kwamiti wato kwamitin hada suturu da raba su ga 'yan uwa na zawiya a watan azumi kamar da aka jarraba bara kuma an ga amfanin abin kwarai kuma an yi koyi da mu wurare da yawa to wanda za a ba shugabansu shine alhaji attahiru ahmad shi a shugaba sai baba nasiru shehu balarabe mataimakin shugaba na ɗaya malam dahiru abubakar assamrawi mataimakin shugaba na biyu habibu shehu muhammad balarabe memba malam abdullahi shehu muhammad balarabe memba malam abubakar abi memba malam ashab badamasi memba dr nuru atiku memba sa'idu isa hayan alhaji memba ahmad sani shemori memba hajiya fati shehu muhammad balarabe memba da kun ba ta shugaban mata sai ku kwamitin mata daban da zai hikiyo ga shawara hajiya fati a bata shugaban mata tumadalla sadiya alkali murtala shaban memba hajiya nafisa labaran memba hajiya safiya attahiru ahmad memba hajiya zainab habibu muhammad balarabe memba abdullahi sha'aban suto ofisa ma'ajin sutura sai malam hafiz lawan zurmi pro sanusi abdulrahman mataimakin saktari alhaji bashir sani umar shemori saktari aikin wannan kwamiti karɓar gudunmuwar sutura tattara su a hannun ma'aji shine malam abdullahi sha'aban samar da tsari da kuma da kuma ƙananan kwamitoci da za su jagoranci raba su zuwa ga bangarora kamar haka malaman makaranta iyalan malaman makaranta almajiran makaranta khadiman zawiya marayun zawiya gidajen da ke da rauni sannan wannan kwamiti zai tattara bayanan sunayen waɗanda suka ba da gudunmar suturu da yanda aikin raba su ya gudana Allah ya ba mu cikakken nasara da dacewa Allah ya ƙara wa shehu karama amin sunayen waɗanda suka fara bayar da gudunmawar suturu na ɗaya dr atiku shehu balarabe kala tara alƙali mansur sha'aban kala biyu baba nasiru shehu balarabi kala hudu jamilu muhammad zaria kala shidda da hula biyu da takalma guda biyu hafizu lawal zurmi kala shidda allah ubangiji ya taimake mu ko kuma allah saka muku da alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullah jama'a sai bace alhamdulillah alhamdulillah allah ya sauke mana abin da ya tsananta allah ya biya mana bukatunmu na duniya lahira Allah ya ba mu albarkar Qur'ani da wata Ramadan Allah ya sanya waɗanda ake yantawa cikinsa domin albarkar manzon Allah da shehu Fatiha da salatul Fatih Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صباح الخير وإلى اللقاء آمين